بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب فضل العلماء والحث على طلب العلم babin da ya zo na bayanin falalan malamai da kuma kwadaitarwa akan neman ilimi matsaloli guda biyu kenan ko malamai menene darajar sojan Allah bai ce darajar su me falalan sojan Allah sa'an nan kuma ana kwadaitarwa mutane su nemi ilimi قال حدثنا بكر بن خلف أبو بشر قال حدثنا عبد العالى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ الله صلى الله عليه وسلم يتي من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين man yuridillahu bihi khairan sharti kenan duk wanda Allah ya nufe shi da alkhairi me zai bashi mulki ko kuɗi ko menene yace yufaqihu fi din zai me zai sanar da shi addini aina mahallu shahidi fi hadha alhadith alqasir li'unwan albab eh yufaqihu fi din لا آه يفقه في الدين ماذا فيه من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين هذا محل الشاهد لبيان فضل العلماء أين محل الشاهد للحث على طلب العلم man yuridu Allah bihi khairan wanda Allah yake nufin alkhairin shi yufaqihu fi din shi sanar da shi addini to me ke nuna cewa me ke kwadaitar da koyon ilimi a cikin eh masalan ba ta fito ba eh ba ji ba wani malamai zai samu ilimin imana ana kwadaita masa kenan ya je koyi ilimin addini shine wal hathu ala talab al ilmi kenan eh قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا مروان بن جناح عن يونس ابن ميسرة ابن حلبس أنه حدثه قال سمعت معاوية بن أبي سفيان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الخير عادة والشر لجاجة أي الخير abu ne da yake zuciya ta saba tana so amma sharri lajaja wasu wasi ne ba shi da mazauni ba baya samu ya zauna ya natsu ya tabbata a cikin zuciya wasu wasi ne shine lajaja kai kawo ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين نفس ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين أليس كذلك قال حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا روح بن جناح أبو سعد عن مجاهد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد هذا حديث موضوع قال حدثنا نصر بن علي الجهدمي قال حدثنا عبد الله بن داود ايتو قلنا حديثي موضوع سند شي معناه شفا فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد in ya zamana in aka dauke shi hadisi shine maudu'i ne saboda sanadi ko to in aka dauke shi magana ne karin magana ko magana ta masu hikima wannan ma'anarsa na da kyau ma'anarsa zai samu shiga ko ba zai samu ba faqihun wahidun ashaddu ala shaitani min alfi abidin zai ma'anar za ta zai samu shiga ko yaya aka yi da kyau eh misali mace ce tana sallah sai rafkar nuwa ya kama ta ya suke yi assalamu alaikum assalam ke ta fara samu sai ta sake sallah ko to shaidan abin da yake so kenan amma har kasan ko kika san yadda zaki gyara sallah din yazo ya kawo har yayi ya gama ki gyara sallah ki yi kabli ko badi ya fitar shi hankali da ki sake sallah so dubu an fahimta in ba haka ba maimakon a ce to ka gyara sallar ka yi kabli ka yi bari ya ce ka jefar da sallar ka fara sabo mana to ai abin da shaidanin ke so kenan shi sake dawowa amma yana zuwa ya ga ka nasu ka gyara sallar ya za ka gyara sallar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in ɗayan ku na sallah sai ya manta raka'a ta ɗaya ce ko ta biyu ce abin da ya fi maka sauki assalamu alaikum mai zafi bari in fara in sake sallar ba haka bane ba to shaidan abin da yake so kenan to amma sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce maka eh sai ka ilga'in shakka din kai bina'i kan yakini in ana shakka raka'a ɗaya ce ko raka'a biyu wacce ce yakini wacce ce shakka abin da yake yakini raka'a ɗaya shakka ta biyu sai ka jefar da ta biyun babu ita yanzu za ka kawo ta in ka kawo ta gwagwarmayar da kuka yi da shaidan sai ka yi sujjadan kabli ya fi tayar masa hankali da ka ce barin jefar da sallar sake wata haka yake so saboda kayi aiki ilimi kayi aiki da ilimi haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in mutum na sallah yana shakka raka ɗaya ce ko raka biyu falyataharra sawab ya kirdadi abin da ke gani shine daidai a wannan raka ɗaya ce a raka biyu ce kai ka zaban makanka to she kai sujjadan ba'adi wa fi taharri ba'adi to wayannan abubuwan shaytan yafi samun tashin hankali wajen su da kace barin saki haka yake so sai saki dawowa ya saki dawowa sai aka ce wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun fasta'iz billahi suka ce garci a'udhu billahi sai ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya san ashire kake kai fada da shi sai ya guje ka قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الله بن داود عن عاصم بن رجاء بن حيوى عن داود بن جميل عن كثير بن قيس قال كنت جالسا عند أبي الدرداء في مسجد دمشق دمشق yace ina zaune muna zaune masallacin dimash fa'atahu rajulun sai wani mutum ya zo masa faqala ya abu darda yace ya kai abu darda ataituka min almadinati madinati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam li hadithin balagani annaka tuhaddithu bihi an annabi sallallahu alaihi wasallam yace tun daga madina na tashi ne tabtiriyar tire na zo har dimash na zo wajen ka saboda an ce min akwai wani hadisi na annabi kai ke kai ka san shi kai ke karantar da shi qala fa ma jaa bika tijara ce da gaske ne ba kasuwanci ya kawo ka ba qala la قال ولا جاء بك غيره شي با ورا abin da ya kawo ka sai dai ka zo ka ji hadisin manzon Allah ko ya daya قال لا قال فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول sai ce ka bude kunnen ka kaji naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fadar cewa man salaka tariqan duk wanda ya shiga wata hanya ko wata iri ce ko min kankancin ta ko min tsawonta yaltamisu fihi ilman yana neman ilimi سهل الله له طريقا إلى الجنة سي الله يهوري بس هني شقاء الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم تبس mala'iku na sassaukar da fukafukansu su sassake su sakka saboda yadda da abin da mai neman ilimi yake wa inna ɗaliban ilmi kuma ka sani cewa mai neman ilimi yastaghfiru lahu man fi samai wal ardi wanda ke sama da kasa suna neman masa gafara hatta alhitan fil ma'i har kifaye a cikin ruwa wa inna fadl alimi ala abidi ka fadli ka fadli al-qamari ala sa'ir al-kawakib ai falala tsakanin malami da mai ibada ba ilimi ba fikihu kaman wata ne da sauran taurari tsakaninsu innal ulama a warasatul anbiya'i tabbas malamai su ne magada annabawa innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaran wala dirhama annabawa ba su gadar da dinariya ko azurfa ba ko dala ko naira ko menene ba innama warrasu al-ilma ai kadai ilimi kadai suka gadar wa al'umma faman akhadahu akhadha bi hazzin wafir wanda ya dauke ka nemi ilimi ya samu rabo mai yawa a cikin gadan da annaba suka bari wannan hadisi mun karanta shi ga Abu Dawud da Tirmidhi ko a aina mahallu shahid fadlul ulama wal hath ala talab al ilm أين محلات الشاهد كم أه؟ ورثة الأنبياء آه مفارقة لك فرقه آه زي ما كوما تم فرقه ba abin da ya kawo ka sai hadisin manzon Allah ya ce ba kwaɗaita da neman ilimi a nan? akwai ko babu akwai yace ba abin da ya kawo da sai neman ilimi hadisin manzo Allah sai shine wal haddu ala talab al ilmi kenan ko eh ba zai zama mahallu shahid ba قال فإني رسول الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له الطريق إلى الجنة طريقا إلى الجنة محل الشاهد لفضل العلماء أو للحث على طلب العلم eh faɗi kashe mai dukkan zai shiga tayar kufa من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه ba kwaɗaitar da neman ilimi a ciki akwai ko babu ba bayan in ka koyi ilimi zaka zamo mai malami ba bayanin fadalan malamai a ciki akwai wa innal mala'ikata latadau ajnihataha ridan li talibil ilm in ya zama na mala'iku na sassaukar da fikafikansu saboda darajar ɗalibin ilm to malami shi wanda ke karantar da shi kuma fa وإن طالب العلم يستغفر له من في السماء والأرض وإن طالب العلم تتئنا ما لم يزيشه وتكون نقوف في دمك فدا أي بازن تمالمي طالب العلم أكت أه؟ طالب العلم كده يكاو شي malamin da menene eh da menene kafin ya zama malami menene ايه حسنة فله ايه eh malamai yanzu kuma fa me suka bata ma me suka bata ma eh to na yanzu me suka bata ma me suka barar ma eh saukin me a a akwai bambanci akramaka Allah ina ma na akramaka Allah sai ce almajiri ne ai ya zama gwaranci kuma ke wancan ce Allah gafata malam sai ce a almajirin malam ne shine tawadu'anci amma akramaka Allah ya ce almajiri sai ce mai a'a eh eh a'a sunan malami malam a sunan malami malam duk wanda baka san sunan shi ka ce malam eh eh eh zai falahu to muna neman mahallu shahid ne a cikin matanin saboda muna muna koyon yadda ake istinbatin ilimi duk littafin da ke karanta fa na fikihu wa yajibu alaihi kaza kaza ka wala yahillu lahu an kaza in subata fasikin kaza kaza kaza o a zaka karanta ne shi cire hukunce hukunce sai je shi fimfida su sun zama littafin fiqh ya zama lahallari ya zama ashmawi ya zama iziya ya zama meye meye meye da menene shine istinbat shine a ce ma yustafadu min al hadis ma yustanbatu fihi min al ahkam mahallu shahid lil hadis kaza kaza duk ma'anar su daya kowa hadisi daya zaka kakare ka kakare da kyar zaka fitar da hukunci uku wani sai fitar da hukunci 40 a ciki man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din wani sai cire hukunci 20 a ciki dai ko ka buga ka je ka dawo ka je ka dawo haka ka je ka rufe kai baccin ka da kyar zaka cire hukunci uku kwarewa ne eh suka ce wai malaman hadisi ba su da kwakwalwar istinbati kaza kaza sai ya ce ya abba nughair ma fa'ala ma ya abba umair ma fa'ala nughair haka manzo Allah ya ya abba umair ma fa'ala nughair kalmomi guda biyu wani ya cire hukunci 50 a ciki kai ko ka kakare ta kakare da kyar ai kai kiki kaga sai ka cire uku ka gasa shi ne to sai an horar da kwakwalen sai an saba ana an saba ba kana kallon hadisi sai ga ai komai kana cirewa komai kana cirewa komai kana cirewa eh ina eh innal abi innal ulama warasatul anbiya'i to shi ɗalibin ilimin yana karatu ne don ya zamo mai malami don an ce man salaka tariqan yaltamisu fihi al-ilm tariqan yaltamisu fihi al-ilm sahala Allahu lahu at-tariq ila al-janna ya zama malami ke innal ulama warasatul anbiya innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama إنما ورثوا العلم فمن أخذه أي من أخذ ماذا العلم أخذ بحظ وافر شيك نكو يا إسحاق سبو أنني إيه وإن فضل العالم على العابد تبس فللما لم أكمل إبادة با إلمي ka fadlil kamari ala sa'irin kawakibi kaman falalan wata hasken wata ne da taurari wani fi girma na wata ko akwai tazara mai nisa tsakani قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا حفص بن سليمان قال حدثنا كثير بن شنظير عن محمد بن سيرين عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم نيمان إلمي واجبين فرلاني أكدك مسلمي هل يدخل فيه تدخل فيه النساء أه؟ أه؟ لا أنا قلت هل يشمل النساء الجواب إي أو نعم إي نعم أو لا ثم بعد ذلك نناقش الموضوع يدخل فيه النساء من أي باب من أي الأبواب على كل مسلم على كل مسلم لم لم يكن ومسلمة ها ka fada da hausa? taglibin rijali ala nisa'i kenan ala ya dukulu min babu zikiri fardin min afradi al'am bi hukumi al'am yu akid wa la yu hassis wannan ba shi ba ya zo a ciki an kawo sunan maza ne saboda karfafawa fihi rijalun yuhibbuna an yatataru fi fil masjid yuzkar fi asmi lahi fi rijalun ba maza ke nufi ba mata ba za su je masallaci ba man ja'a ma ma alaqatu hadha al-kalam bi hadha al-kalam لا لفظ من من الفاظ الامور من من ميكيرن دا هausa fasara man duk wanda yazo duk wanda ya zo ya sha bambar da ala kulli musulmi min alfazar umum zuwa nan wannan hadisin sahihi ne amma ƙarin da aka yi wa wadi'ul ilmi inda ghairi ahlihi ka muqallidil khanaziri jawharan wal lu'lu'an wa zab wai wanda yake aje ilimi inda bai dace ba kamar mutum ne ya ɗauko sarkan wuya na lu'ulu'i da zinariya ya rataya ma al'aladi amma zuwa ala kulli musulmin hadisi ne sahihi ko? طلب العلم فريضة على كل مسلم أيضا هل يكون محل الشاهد فيه كيف يكون محل الشاهد لفضل العلماء والحث على طلب العلم الحث طلب العلم فريضة هذا نص فيه أليس كذلك أين فضل العلماء إيه؟ وجمع لما سأجاء نمو علمي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن العامش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي منزو الله صلى الله عليه وسلم يجي من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا من نفس duk wanda ya yaye wa musulmi kowane ne shi musulmin wani bakin ciki ko damuwa cikin damuwar duniya nafasa Allahu anhu kurbatan min kurab yawmal qiyama Allah zai yaye masa damuwa da takaici da bakin ciki na ranar tashin alkiyama wa man satara musliman satarahu Allahu fi dunya wal akhirah wanda duk ya suturce musulmi Allah zai zai suturce duk wanda ya rufa musulmi asiri Allah zai rufa masa asiri duniya da lahira ina ma na rufa mishi asiri yana sallah ji abu ya kara fada ya azumi abu ya kara fada ina ma na satara musliman ka ga aibi kai me ka boye ka ga aibi ka ɓoye sai kai ma Allah rufa ma asiri an fahimta ku? eh wa man yassara ala mu'sirin duk wanda ya sauwaka ma wanda ya shiga cikin tsanani kana bin shi bashi bashi da hali ka yafe masa ko ka daga masa kafa ko ka ja lokaci yassara Allah alaihi fi dunya wal akhirah shi ma Allah zai hore masa a duniya da lahira zai sauwaka masa al'amarinsa duniya da lahira والله والله في عون العبد ما كان العبد في عون في عون اخيه Allah yana yana taimaka ma bawa matukan bawan na taimaka ma dan uwansa wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman duk wanda ya shiga wata hanya yana neman ilimi sahala Allah lahu bihi tariqan ila aljanna Allah daga shiga hanyar zuwa neman ilimi daga wannan hanyar sai Allah ya kama tirye tirye buda maka hanyar shiga aljanna wa majtama'a qaumun fi baitin min buyuti Allah yatluna kitab Allah ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله duk sa'an da mutane suka hadu a cikin masallaci suna karanta littafin Allah kuma suna ya tadara sunahu suna mudarasa tsakani a faɗi wannan a tattamai wannan a tuntuna a yi bayani akan wannan illa haffatumul mala'ika mala'iku za zo su cika taronsu wa nazalat alaihimus sakina Allah kuma ya sauka musu da nutsuwa da kwanciyar hankali wa ghashiyatuhumur rahma sa'annan kuma rahma ta Allah ta rufe su wa zakarahumullahu fi man indahu kuma Allah ya ambace su a fi alamil ulya yana bada bayani bayi na kaza kaza kaza kaza kaza wa man abda bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu duk wanda aikin shi ya jinkirtar da shi dangantakanka da kowane ne ubanka kowane ne kakanka ba zai daga ka komai ba a wajen Allah mana aikinka kenan shine zai daga haka Allah ce wa qul i'malu fasayara Allah amalakum rasuluhu wal mu'minuna to wannan ya dauko matsaloli da yawa ko man nafasa an musulmin kurbatan min kurabid duniya ya ake yaya ma musulmi takaici da damuwa da bacin rai a duniya eh to shi ke matsalar ta tsaya a wajen mutum ɗaya ke a ba a ce ka ɗauka fahimta a kan abinda ka fahimta ake magana ka ce ya karantar da shi domin ba malami ba ne yana da kudi a jihun shi wannan kuma yana cikin bashi ko yana jin yin wafa ce ya karantar da shi yadda ake duka to shi ne mai man nafasa eh ai ba sai karantarwa kadai ba ko ba malami ba ne eh ana wahala ruwa ya haka rijiya ana wahala abinci ya rage abinci ya rage kasuwancin shi duk wani abin da ya daga mutane hankali ka sauwake musu ka ga musu sauki ba zai shiga ciki ba sai karantarwa kadai yana jin yiwa a bashi abinci ba tufa a bashi tufa ba gaba ne ba bashi ya masa yawa ka taimaka masa ya samu ya bacci ala yadkhulu fi man nafasa an muslimin kurbatan ina mana kurbatan eh bakin ciki yana shiga ta ko ina kowane irin bakin ciki ko kaka ko yaya yake in kana da hali ka yaye masa ka yaye masa ka taimaka masa ka gwada nuna masa ka karantar da shi ka ba shi abinci ka kaza kaza kaza kaza ba haka bane ba eh eh yana gaba matsalar tana gaba ai mun tattauna wannan mun tattauna wannan a cikin karshen nasa'i karshen karshen nasa'i ko an manta da matsalar ku ciyar da su min mara zaka cikin abin da Allah ya azurtar da an manta yana tafiya makaho ne bai san hanya ba sai ka kama shi ka tsallaka shi kai kana da lafiya lafiya ba arziki ba ne ba ba arziki ce ko to sai ka ɗauki arzikin kai mai amfani da shi ka tsallakar da shi anfakta mimma anfakai marzaka Allah ka ilmantar da shi ka bashi abinci kai mun tattauna wannan a cikin karshen nasa'i wa man satara musliman satarahu Allah fi dunya wal akhirah ina mana man satara musliman duk wanda ya sace musulmi eh ta tufa ko ta aibi ta tufa ka bashi ya saka ko ta aibi kuma fa a gan shi ya yi laifi kai ka gan shi ba wanda ya gani sai ka boye eh aiwa yake son a san laifi eh kamar me من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطيع ومن لم يستطيع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ba haka hadisi ya fada ba shi ma kare na da shi ne akwai wanda ka san suna yin abin ka gudu kai ba ma boyewa kake ba ka ma san su san ka sani dan sun fi karfin ka ba haka bane ba ba a samu su haka eh to ka je ka bayyana mana ka gani su kuma in ka kwana lafiya in sun bar ka kwana lafiya wannan dole ka suturce ka boye mu shi wanda yake halin nashi ba shaidan ya saka shi ba ba shaidan ya saka shi ba sirrin da ke cikin suturcewa da yana gadar da kunya da zaman lafiya da aka zo kuka ce ai yan siyasa ai ce musu ai sassu barayi ne ai sun she sata mu she wannan zai zama kirari ta ke yabo ne ba wanda ke jin tsoron wannan ba wanda ke jin kunya wannan to kaga inda rayuwa ta lalace ke yanzu ba wanda ke dan yan siyasa ka ce mishi ai barayi sun saci kudi wani abu ne zai eh kaman kaman kana yabon shi ne ma ko ya ji shi a cika baya ji ومن يسر على معسر على معسر يا يكينا duk kowace ran ko sati ko wata ko shekara ta kai karshe da ko rajista kana kantin kwari ne da wano kake yan kama ne mene ne kaso waɗanda kake bi bashi sun karbi abinci su su karbi bashi sai aka kawo rajista a duba suwa suka biya ga waɗanda suka biya suwa suka biya rabi ga waɗanda suka biya su wane ne suka kasa biya sai a kirawo su a duba halayensu a gani lallai ba su da hali kuje ka an yafe muku ba su da hali kuje ka an daga muku kafa kafin sabon wata mai zuwa ko watanni biyu masu zuwa ka sauwaka musu ko baka sauwaka su ba yassarallahu alaihi fi dunya wal akhirah kai ma sai ka Allah ya sauwake maka ya sa albarka a cikin dukiyarka kuma haka Allah zai sauwaka maka al'amarinka al akhirah kai da shi wa fi riba kenan kai ka ci riba wallahu fi auni al-abd ma kana al-abd fi auni akhihi matukan kana taimaka ma dan uwanka to kai ma wallahi Allah yana taimaka maka ko ka sani ko baka sani ba ko ka gani ko baka gani ba don baka san menene taimakon ba ka bashi kudi ka bashi kyauta ka bashi kaza kai ba ka samu kudi ba yau to shi gina Allah bai taimake ka ba Allah ya sani cewa an ka fita yau akwai hatsari shi Allah ya dauke kare maka da shi ka je ka dawo lafiya Allah ya taimaka ma ko bai taimaka ma eh Allah ya taimaka ma Allah ya dauki wannan ya kare ma wata masifa ya dauki wannan ya yi maka wannan shikenan Allah ya taimaka maka tunda Allah ya yi alkawari ka tabbatar da Allah baya saba alkawari tunda manzon Allah ne faɗa ka tabbatar da haka yake shine ma'ana ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah to wayan na sauran mun an tattauna su ko قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن عاصم بن أبي عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش قال أتيت صفوان بن عسال المرادي فقال يجي نازو وجه wannan ba Allah sai ce ma jaa bika ce me ya taho me ke tafi da kai qultu umbitu al-ilma ay atlubu al-ilma nazo neman ilimi ne qala fa inni sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu sai ce tabbas naji manzon Allah yana fadar cewa ma min kharijin خرج من بيته في طلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها ai duk wanda ya fita je neman ilimi sai mala'iku sun sassake fukafukansu saboda girman wannan al'amari ridan bima yasnau to jigin man nafasa ala muslimin wa man satara musliman wa man yassara ala musirin to akwai matsaloli da ake shigar da su a ciki mun tsatsallake su cikin matsalan fa amma man afa wa asla fa amma man afa kaza kaza sai malamai suka kawo matsaloli masu ban mamaki masu ban mamaki a ciki ko eh man nafasa an musulmin kurbatan min kurabin duniya matarka a gida za ta shiga wannan ko ba za ta shiga ba eh za ta shiga ko wa man satara musliman satarahu Allah ta yi wani laifi kuskure kana kallo sai kai kaman ba gani ba tunda abu ta kara eh za ka iya kauce ma wannan abu sai kai kaman ba gani ba zai shiga ko ba zai shiga ba eh كويتي قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة wannan din su maganganu ne da ake yi a cikin taro don a cika shin magana amma kowa ya san kanshi a gida ai wallahi tallahi wasu masalolin ƙarya ake ka isa ma ka je ka yi mana gani ka je ka yi wani ba dole kake gani ka kai da kai ba kai kaman ba gani ba ba dole bane ba dole ne wallahi wallahi tallahi ƙarya mutum yake kowa ne na shi mace ta fi karfin shi Allah haka su kuma haka Allah ya halicce su ƙarfinsu yana cikin rauninsu ƙarfin mace yana cikin rauninta suwa suka fi kowa jabberanci da ji da isa da menene da menene wakatin jahiliya sai mara ilkais ba abin da bai ba ba ba abin da umar ilkais bai ba amma sai da yazo yake fada wa mace wa ma zarafat aynaki illa li tadribi bisa hamayki fi ashari qalbin muqattal ba komai yasa kike kike zubar da wannan hawaye ba saboda ki tasiri a cikin zuciyata eh kuka shi ne karfi wajen mace in kana da sauran ragowar imani abadan ai bara ya zo ya tarar da ni aya a kin zubar da karo bara yana shigowa kina zubar da kwalla duk abin da zaki ki kawo abinci ki aje ki zai fita kina zubar da kwalla a dawo lafiya me lafiya ki ce ba komai amma ga kwalla na zuba yana da sauran ragowar imani dan Allah ya zai shi ya ce ba hali bana sai a yi haƙuri ba a tamfa mai tsada ya je ɗauko mara kyau karki sha karki fada ajiye zai shigo kwalla zai fita kwalla lafiya ba komai wallahi zai je ga Allah ba ni ka bani ko bashi zan kawo maka daga baya ayar bin shi ne abin nata yawo eh a to yarka ya mace yarka fada take da ubanta tsawa take kuka kwalla kawai sai mace ta doki zuciyar namiji kowane ne shi sai dai in ba shi da ragowar imani to haka ga tana ce in kin so ki zubar da hawayen jini a duba ba ba imani a zuciya inda sauran ragowar imani wallahi tausayawa zai eh yaya ya nuna musu ne? a ya ragu wa inda ya ragu yana nan inda yake nan rayuwar duk inda duk abin da ya batura kowa ya lalata sai wanda ya shiga hanya batura ba shi batura ke lalata je ka kawai je ka inda ake rayuwa ka gama ci kamar ba abin da ya hada ta da bature suna rayuwarsu a kan fabi da ɗan kauye da macin kauye duk da shi a yi wannan halittu shi ke nan mace ba ta mai ba ta kuka mai bature ya musu kafin ya nuna musu sun isa kar su yi kuka sai da yazo ya bata ma zuciyarka ya cire ma imani biyu ne in za ka yi barna bangare ɗaya kake yi bangare ɗaya kake barna sai ka bata nan sai ka je ka bata nan sai ka zo ka haɗa su ka ce a zauna lafiya eh ba zai yi ba ba zai yi a zauna lafiya ba eh to sai ta yi bindiga ko ba inda za a juya abin rayuwa fa ba karɓa wannan rayuwa da ake cikin ba karɓa abu ne ba mace din nan da Allah ya halice ta yadda ka san jini na gudana a jikinta haka so da ki yake gudana a cikin jikinta haka kai ma so abu da kin wani abu ke gudana a cikin jikinka to amma sai aka bature da yazo ya hana ya ce mata ya bata mata tabi'a kai ma bata shi ya yake yi bature ya yake yi abu kai ka ce ya hana ko haka yadda ka ganta aka halice ta yadda jini ke gudana a jikinta haka so kalman so so ko soyayya haka yake cikin zuciyarta tana son ka ne ya sa ta aure ka ɗin amma iya rayuwarku ba ta da dama ba za ta yi ce ma tana son ka ba kuma yana cikin zuciyarta yana cinta a cikin zuciya kuma sai ta faɗa ba ka bane ba kai ma kana son ta ne ya sa ka aure ta kuma yana cikin zuciyarka kuma ƙarya kake yi wallahi amma kai kai ma ba za ka iya fita ka faɗa ba kuma sai ka faɗa ka samu lafiya sai an har an har an fitar da shi tukwa samu lafiya eh ayo me yasa yake da wahala a lokacin da kaje kana son ka aure ta akwai ƙarya da ba za ka yi ba sai da ta zo wajen ka shine ko ba za ka yi faɗa ba da kaje farkon magana da za ka wallahi ina kinki ba na son ki ba abinda bature fa ba abinda bature ya lalata a wajen wannan kafin mu lalata mu kanmu al'adu ne fa su ne suka kawo wannan al'adu ne su ne suka kawo gidansu in tana mijinta biyayya ai kaza kaza in shi kuma yana yi matarsa biyayya ai kaza kaza kaza kaza to shi yasa tana son ta nuna tana yana cikin ranta tana juya tana son ta koyi kasan ta samu aiki biyu ke aiki biyu ke misali kana zaune kai da matarka ko min kyauta ka kalle ta yadda gara maka yadda ya kai da yarka kai da gogo kai da menene kana shakka wani mace ta zo kyakkyawa kana son ka kalle ta ya kake kai kana son ka kalle ta amma baka son ka ga ana kallon ta aiki nawa kenan kake aiki biyu kana kallanta ba ka son a ga kana kallanta ba aiki biyu kenan ba to ai shine yafi wahala aka abin yana cikin zuciyarta amma kuma tana koyewa ba wahala za ta sha ba kai ma abin yana cikin zuciyarka kuma kana koyewa ba wahala za ka sha ba to bara ko biyun nan ku tashi daga Kano ko unguwanku ko garinku ku je Malaysia ko ku je Dubai ko ku je Ingila karatu da aiki daga kai sai ita ya za a zauna duk abin da ke cikin ranta sai ta nuna maka sai ta faɗa maka duk abin da ke cikin ranka sai ka nuna mata sai ka faɗa maka saboda ba ka jin shakkan kowa ita ba ta jin shakkan kowa ba kowa bara ku taso ku zo hutu sati uku sati hudu ta shiga unguwansu ka shiga unguwanku sai ɗaya ne saboda mai saboda tabi'a al'ada al'ada shi ne sai an manta matsalar da aka tattauna ta cikin buhari soyayya ke kashe aure an manta ba a manta ba matsalar ta samu zama قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أليس كذلك؟ قال حدثنا حاتم ابن إسماعيل عن هميد بن صخر عن المقبري عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جاء مسجدي هذا صلى الله عليه وسلم duk wanda ya zo masallaci na wannan lam ya'tihi illa li khairin yata'allamuhu aw yu'allimuhu ba abin da kawo shi dai koyi ilimi koyi karantar fa huwa bi manzilati al-mujahid fi sabilillah ya samu darajar mai yakin ta da addinin Allah wa man ja'a li ghairi zalika wanda kuma yazo masallaci na ba dan ya nemi alkhairi ko ya karantar da alkhairi ba fa huwa bi manzilati ar-rajuli yanzuru ila mata'i ghairihi kamar mutum ne ya shiga kasuwa ya kalli wannan yana da kyau ya kalli wannan yana da kyau baka da komai a ciki ba za ka yi taba komai ba a ciki sai dai gansu suna da kyau ka bar ma masu shi ba kai hasara ba kenan قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سرقة بن خالد قال حدثنا عثمان بن أبي عاتك عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بهذا العلم قبل أن يقبض وقبضه أن يرفع وجمع بين إصبعيه الوسطى والتي تلي إبهامك هكذا ثم قال العالم والمتعلم شريكان في في الأجر ولا خير في سائر الناس هذا حديث ضعيف قال حدثنا بشر بن هلال السواق قال حدثنا داود بن الزبرقان عن بكر بن خنيش خنيش عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم من بعد حجره فدخل المسجد فإذا هو بحلقتين إحداهما يقرؤون القرآن ويدعون الله والأخرى يتعلمون ويعلمون فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل على خير هؤلاء يقرؤون القرآن ويدعون الله فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم وهؤلاء يتعلمون ويعلمون وإنما بعثت معلما فجلس معه هذا حديث ضعيف وأن حديث ضعيف لا نحتاج إلى أن اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم